أنفسنا ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 17 ga watan goma a watan daya a girgoriyan kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na goma sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul a bainar zaujai na fadilatu sheikh alƙari il-mujawid fadilatu sheikh muhammad siddiqul munshawi allahu yarhamuhu idan ba a manta ba babin da muka kammala shine babun alaika bi isha'atil farhi was sa'ada wato an hore ka da yada farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin gidanki ko a cikin gidanka to yau za mu tahi almula'abatu sirru sa'ada wasa da dariya tsakanin mata da miji shine sirrin zaman su lafiya idan kina neman sirrin da ke jawo zaman lafiya a cikin gida to ki samu wasa da dariya da zolaya da sauransu idan mata da miji suka saba zolayen junansu suka saba yin wasa da junansu to wannan yana ɗauke musu hatta kunci da baƙin ciki na zamantakewarsu kai yana kaiwa matakin idan ma saɓani ya shiga tsakaninsu sai su mai da shi wasa sai zamanto saɓani ne amma kuma ya koma wasa ba an kara ba wani abu ne wanda ya zo ya haddasa fitina ko ya haddasa tashin hankali tsakaninsu amma saboda sun saba da wasa sai shi mijin ya murɗa abin sai ya koma wasa wanda da farkonsa ya taso kamar faɗa ne ko kuma ita ta murɗa abin ya koma wasa wanda a karan farko abin ya taso kamar faɗa ne to wannan wasa da dariya da zolayar juna da sauransu yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen rashin rikici tsakanin mata da mazajensu musamman kuma a lokacin mu'amala ta kwanciya wanda malam zai zo zai magana a wannan a wannan guri malam ya ce a lazzatul mula'aba tafuku lazzatal jima'i fahiya mir'atul mashairi wal ahasis ya ce daɗin wasa da dariya daɗin wasa tsakanin mata da miji har ya kai matakin kai mata cakulkuli ta ma cakulkuli an gane a kai kamar hannu irin na rankwashin wasa ko wani a makamancin haka zaƙin wannan wasan da daɗinsa in ji muhammad siddiqul mai shawi ya ce tafuku lazzatul jima har ma yana wuce daɗin saduwa da mata idan mace ta saba da wasa da miji ko miji ya saba da wasa da matarsa har yakan ji wannan wasan ya fi masa daɗi ma akan saduwa da ita ina fata kun fahimci magana don ina so ku gane ba fa kwanciya tsakanin mata da miji shine asalin abin da ake bukata a zaman aure ba domin da yawa daga cikin mata da mazaje abin da suka ɗauka kenan cewa kwanciya ita ce kadai a'a wannan wasan da kika raina da wannan dariya da wannan zolayar da wannan wato tsafta da wannan kwalliya da wannan ado da kalmomin nan masu daɗi da ake faɗa wa mai gida ko mai gida ya faɗa wa matar shi su ne asalin zaman aure wallahi wannan su ne asalin dan wallahi idan akwai rikici ba irin wannan tsakanin mata da miji hatta saduwar ba ta yin daɗi kun san cin sabulin ɗan barno ma'ana ɗan barno ne ya je sayan biskit sai ya ga wani katon sabulu ku ya haƙuri bare bari tunda ni ba fulata ni bane kun ga bai kamata in zolaye su ba ko ba haka bane to amma yanzu na ɗan are fulatanci ne shine zan ɗan taɓa zolaya kaɗan ɗan barno ne ya je shago zai sayi biskit sai ga wani zabgegen sabulu an mara fenti ya masa kyau ya burge shi sai ce nawa ne wannan aka ce naira 250 ina fata an fahimta sai ya ɗauki kuɗi sai ya bayar aka bashi sai ya koma gefe ya nemi faro Kai, Allah ya sauwaƙi ya nemi faransa mai rai da lafiya mai sanyi ya ɓare ledar sabulu kawai ya gantsara karas hakan nan haba yana ci kumfana zuba yana ci kumfana zuba aka ce a'a an gubra lafiya kuwa ya ce to ga da tsada amma ba daɗi ni in yar ba ni bana yadda na in ci gaba kuma da hankara ga yadda nake ji a bakina ba daɗi to wannan shine cin sabulun ɗan barno ma'ana yana cin abun baya jin daɗi a ba yadda ya iya to wallahi idan kunci da baƙin ciki yayi yawa a gida to haka saduwa take kasancewa tsakanin mata da miji tunda babu farin ciki babu walwala ba dariya to sai ya zama hatta mu'amala ta aure ana yin ta ne kamar ala tilas saboda haka wannan abin da aka raina din ba karamin abin jawo kwanciyar hankali da zaman lafiya yake a cikin gida ba fa hiya mir'atul mashaa'ir wal ahasis dan haka ita ce madubi wannan wasa da dariyan na abin da ya shafi zama mai daɗi da kuma jin abu a jiki da kuma jin daɗi na tsakanin mata da miji fala taj'al a lahazatal jima sa'atu alamin wa azab dan haka sheikh muhammad siddiqul minshawi yace kar ka sanya lokacin saduwa ya zama wani lokaci ne na azaba da raɗaɗi ina ma'anar haka ya zama babu wani mu'amala ta wasa kawai ka je ka afka matarka ko mata ta afka mijinta ba wata wasa ba dariya watakila ma an wani rai a ɓace tun safe ranta a ɓace yake ko ransa a ɓace yake kuma a zo a hakan a ce za a yi mu'amala ta kwanciya wannan azaba ce in ji shek ya ce wannan ɗanɗana wa kai azaba ne da kuma ɗanɗana wa kai mugunyar ainihin wato raɗaɗi ya ce a wa taftinu fi itharati zawjatika a bi nazaratika al almenene anna'isa walimusa walimusatika as-sahira yace kai kokari ka ainihin wato kwantar da hankalin matarka ta hanyar kallo wanda yake mai ɗauke hankali da kuma taɓa jiki wanda yake mai sihirtar da jiki ya zamanto akwai kallo da mula'aba da wasa da dariya da mu'amala tsakaninka da matarka wanda yana taimakawa wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninta da kai wa iza kanat at-tuyuru wal hayawanat tudaibu wa tula'ibu fala yaliqu bil insani an yakuna jamidan sheikh a muhammad siddiqul minshawi yace idan ya zama hatta tsuntsaye da dabbobi sukan yi wasa da dan Allah ba kwa ganin akuya ta dan yi tsalle haka hita take dan uwanta ko abu ba sa yin wannan wasan ba sa yi tsakani da Allah suna yi sai ga shi ma daga kafafun gaba haka yayi haka ma'ana wai yana yi wa yar uwarsa wasa kurciya kaga tana wasa da kurciya kaji haka za ka ga dan tinkiya kaga yana tsalle idan ya tsalle ya kutufo ya tambul sai ya dira haka ne ko ba haka ba da shi da uwar shi suna wasa da ita da rago mijinta sun ma'ana abin da malam yake nufi a nan in har dabbobi da tsuntsaye sun san su yi wasa da junansu dan Allah me yasa dan adam musulmi mutum bai sanya wasa da dan uwansa ba ko ya wasa da matar shi ba kun gane me yake nufi idan har ya zama tsuntsaye da dabbobi sukan yi wasa tsakaninsu sukan yi kwantarwa da junansu hankali ta hanyar wasanni da tsalle-tsalle ya aka yi namiji mutum da matarsa ba wasa sai kunci sai nunkufurci sai bakin ciki sai damuwa ta wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowanne mutum ya tsaya ya nazari a kai da haka yake cewa a fala ya liƙo bil insani an ya kuna jamidan bai kamata ga ɗan adam ya zama a bushe a ƙeƙashe ba ka da wata fara'a ko dariya ta tare da kai ba wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam li jabir bin abdullah manzo Allah ya taɓa gaya wa jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhuma Allah ya haɗa mu da jabir a cikin aljanna da hi da baban shi yake cewa inda ma tazawwaja imra'atun a lokacin da ya auri wata mata sabaqa lahaz zawaju wanda ta taɓa yin aure kafin su yi aure da jabir jabir ya auro ta a sai manzan Allah ya ce masa fahalla jariya me yasa baka auri budurwa wanda bata taba aure ba ai bi ma'ana bikiran wacce bata taba aure ba he annabi ya ce tula'ibuha wa tula'ibuka za ka yi mata wasa ita ma za ta ma wasa saboda yarinya ce tana da budurwar zuciya don haka wannan yarinta har yanzu bata riga ta rabu da shi ba abubuwa da yawa tana ɗaukar su a matsayin wasa ne shi yasa galibi idan mutum ya auro mata wanda take yarinya karama bata taɓa aure ba kuma ba ta yi shekaru da yawa ba in kaga ta lalace to ya lalata ta domin duk abin da ka ɗora ta akai akai za ta tafi duk irin tarbiyyar da ka nuna mata akai za ta tafi amma in ka auro wata wanda ta taɓa yin aure a wani guri to ka sani tarbiyyar wani ka ɗauko ka kawo gidanka shine ta riga da ta ginu akan mu'amala da rayuwa da wani watakila wani nan ba tarbiyya mai kyau yake da shi a cikin gidan shi ba ba tsari yake da shi mai kyau a cikin gidan shi ba ba yanayi yake da shi mai kyau a cikin gidan shi ba da haka tun da ka ɗauko ta to ka jira irin abin da ta kwaso a wancan gidan shi za ta zo ta juye maka anan ba kuma ina kashe kasuwar zawarawa ba fa eh a kyautata min zato da fahimta e kar kuma ku koma ku ce to kuma yau malam karatun akan mu ya kare a a bai kare akan ku ba gane magana da kyau ko e su ma zawarawan akwai nasu a to ai annabi muhammadu duk matansa gaba ɗaya zawarawa ne in ba kwaya nawa ba kwaya ɗaya ita ce na na aisha kun gane magana to nan kuma kuma kun ci biki ko to masha Allah an yi balance to mu je karatu tun da an yi balance an gane magana da kyau ko saboda haka manzo Allah ya nuna ga ita budurwa tana da budurwar zuciya wanda za a ainihin wato dora ta akan layi da tarbiyyar da ake bukata saboda ba ta da wani tunani da ta taho da hi na zama a gidan wani to wannan zai taimaka maka wajen wannan to amma idan misali ba a samu wannan din ba aka samu mace mai hankali ko da aurenta biyar ne in dai tana da hankali dan wani abun jarrabawa ce take samun wata matar don kar kai la'akari da cewa wai mace ta yi aure uku biyu hudu bakwai tara ashirin da takwas ka ɗauka cewa an gane magana da kyau ko ka ɗauka cewa wai ba ta da hankali ne bata iya zama da miji ba ne wala watan za ka samu jarrabawa ce ta yi ta auren mazaje ne marasa tunani da hankali suka yi ta wahalar da ita to sai ka ga an samu matsala an gane magana da kyau ko ba ku taɓa ganin wacce ta yi aure 28 ba ko ni na gani da idona wala 28 a wata ɗaya ma an mata hudu wallahi mala yi to gashi nan dai marabi ya ce ba idda kenan ake a ɗaura auren an gane magana da kyau ko saboda haka kada ka yi tsammanin wai yawan auren mace shine matsalarta ka tsaya ka yi nazari ka san menene tarbiyyarta da yanayinta da halinta da yanayinta sai ka aure ta da halin da ka santa da shi amma in kai la'akari cewa wai tana da yawan aure aure shi yasa take da matsala to za ka iya gurgunta fahimta ko zato an gane wato zahikuha wato zahikuka kai mata dariya ita ma ta yi ma dariya an gane magana da kyau ko kai mata dariya ita ma ta ma dariya maganar da na faɗa ɗazu kar wani mummunar fahimta kamar yadda mara rabi ya yi tambaya za a iya ɗaura aure yanzu mata bata tare ba kuma a raba auren ko ba haka ba ne to kaga a nan tun da bata riga ta je ina ba gidan miji ba to ba wata idda da ta hau kanta an gane maganar da kyau ko to wannan tana iya kasancewa to manzan Allah sai gaya wa jabiru haka asali a kissar sai jabir ya ce wa manzan Allah ya rasulallahi babana ne ya rasu sai ya bar ni da mata da yawa yan mata ƙanana ƙannaina kuma ƙananan yara ne dukansu to sai zama idan na auro budurwa kamar su yarinya to wata ran zan zo in samu an sa wa gidan wuta saboda yarinta za a yi ta yi a cikin gidan ko ba haka bane ne to menene maganin matsalar sai na auro wacce ta dan manyanta wanda za su ganta kamar uwa a cikin gidan da haka idan ta yi musu tsawa dole za su saurara mata in ta hana su dole za su hannu sai jabir ya gaya wa manzan Allah hikimar da ta sa ya auro wacce ba budurwa ba sai manzan Allah ya ce masa to barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairi Allah ya albarka a ciki Allah kuma ya sa albarka Allah ya hada ku cikin alheri amma dai abin da muke so mu fitar annabi ya nuna ashe mata da miji tsakaninsu akwai wasa da dariya shi yasa yace tula'ibu ha wa tula'ibuka kayi wasa da ita ita ma ta ma wasa ka zolaye ta ta zolaye ka kuma wannan shi ya nuna ashe wannan wasa da dariyan shi ne asalin abin da ya kamata a dinga yi a gidan aure ba wai ɓata rai da murtukewa da haɗa gabar da yamma ba kuna fahimta da kyau ina faɗa muku wannan ne saboda a cikin ku akwai waɗanda ba wai mun sani ba ne amma dai mun san akwai waɗanda tsakaninsu da iyayen gidajensu ma'ana da mazajensu wallahi wata ko gaisuwa ba ta haɗa ta da mijinta saboda ya ɓata mata rai ko saboda ta ɓata mishi rai in gari ya waye ta iya ta je ta ce a bata kuɗin cefa ne amma bata iya ina kwana ba yunwa kan ta yadda ba ta zauna da yunwa ba amma ta yadda ta zauna ba ta gaishe shi yunwa ba za ta zauna da yunwa ba amma ta yadda ba magana mai daɗi tsakaninta da mijinta to wannan matsala ce saboda haka ku ji tsoron Allah sannan da ku ‘yan mata waɗanda wataƙila ba ku riga kuka yi auren ba za ku zo ku yi nan gaba to in dama ke kina da ɗabi'ar fushi da murtuke fuska to ki ajiye ta tun daga nan kar ki higa da ita gidan miji gidan miji ba gidan ɓata rai ba ne an gane maganar da kyau ko in ko kika ɗauki wannan dakon na kunci kika higa da gidan miji to ki sani cewa za ki rayuwa ta kunci wallahi rayuwar da ba walwala a cikinta haka kawai ki ta kwanjamewa kina mokaɗewa kina rankwalewa kina ramewa amma fa idan an je cikin kicin ɗinki a dankare ki da abinci me yasa kike ramewa ba wai rashin abinci bane ko yunwa kawai kin sawa kanki damuwa ne kin sawa kanki kunci kin ki kwantar da hankalinki to wannan yana daga cikin abin da yake haifar da matsaloli mata ya zama kawai motsi kaɗan ranta a ɓaci motsi kaɗan ta furtake fuska motsi kaɗan ta hau masifa motsi kaɗan ta hau bala'i wallahi duk mata da take da wannan ɗabi'ar ba za ta zauna lafiya ba kuma sannan ba za ta yi zaman gidan aure ba ta dinga fitowa kenan ta dinga sakuwa kenan to amma in kika ɗauki ɗabi'ar haƙuri da basarwa ko da abun baƙin ciki aka ki mai da hi na dariya to wannan zai taimaka miki wajen ki zauna lafiya kuma ki jima a gidan miji ba tare da kin fita ba Allah shiryar da mu وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ساكي تيوا كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أربعة منها ملاعبة الرجل امرأته كل شيء دون أبو ليس من ذكر الله وند بايا تكن واتو أنبتن الله لهو تواساني ولعب da wargi ma'ana duk wani abin da ba addini ba to ana so a sako wasa a cikinsa da dariya duk abin da ba musulunci ne ya tsaro a yi shi ba to akwai wasa a cikinsa illa arba'atun sai ainihin wato abubuwa guda hudu min ha daga cikinsu mula'abatul rajuli imra'atahu akwai wasan da mutum zai dinga yi da ainihin wato a matarsa an gane magana da kyau ko wakila lil hajjaj an tambayi hajjaju bin yusuf thaqafi saboda hajjaju wani irin mutum ne aka ce masa ayuda ibul amir to shugaban nan yana wasa da matarsa kuwa faƙala wallahi sai ce na rantse da Allah larubbama qabiltu akhmasu ihdahunna na rantse da Allah na kam sumbanci kumatun ɗaya daga cikinsu saboda wasa da dariya da nake da su wato shi hajjaju wani irin mutum ne wanda ba a taɓa yin shugaba musulmi mugu irinsa ba mugu ne na inna naha kisa a gurinsa ba matsala ba ce ranar da aka tura shi gwamna ko a kufa in ban manta ba da ya je ya hau kan mimbari zai yi khutuba ta farko tun kafin ya je dama mutanen kufa tsageru ne suka dinga mar ele suna, ta masa abin nan shegantaka ba su san cewa Allah ya kawo mai saita su ba suka dinga mar hayaniya duk gwamnan da aka tura masa ya san mutuncin shi sai aka tura masa hajjaji ibn yusuf thaqafi tun kafin to kuma dama ka'idar musulunci a wancan lokaci kuma har yanzu in ba dan abin ya canja ba duk gwamna shi ne limamin juma'a a garin shi ne malami mai ta'alim yanzu duk wannan aikin gwamnoni muke yi wallahi wallahi ya kamata a ware mana salari i Allah a ware mana salari gwamna ya turo ya ce to wannan aiki da ka ɗauke mana malam albani mun sa maka naira miliyan biyar kowanne wata yi to nawa ake bashi shi ma yi shi ma nawa ake bashi aikinsa ne kowa haka ma rabi yauwa ka gani aikin gwamna ne yanzu wannan wallahi duk aikin gwamna gwamna muke yi shine mai jin sallar juma'a shine mai ta'alim shine mai sallar gawa idan an yi rasuwa duk wani abu da kika sani irin wannan shine yawa shine alkali mai hukunci idan wani ya taba har- dukiyar wani amma duk sai aka ɗebe sai aka bawa malamai su kuma suka koma kawai suka in shirye akan kujera suna juya kujera tirisita an gane magana da kyau ko to wannan shine to ka'ida kenan don haka da ya iso sai ya wuce masallaci zai yi hutubarin juma'a shine a cikin hutubar bayan da ya gama sai ce inni ra'aitu ru'usan qad aina'at an gane magana da kyau ko wahana wakatun qita'iha wa ana fa'iluha yace naga wasu kayuwa sun nuna kuma lokacin girbe su yayi kuma ni ne mai girbewa Abu- kun san me yake nufi ma'ana ya ga wasu mutane sun cancanci kisa kuma lokacin da za a kashe su yayi kuma shi zai kashe su don haka ana fita daga sallar juma'a waɗannan mutanen da ya hango wanda ya ga ya kamata a kashe su kafin a kira sallar la'asar duk an je an sare musu kayi hajjaju kake ji duk ya kashe su wallahi sun ɗauka wasa ne ai a ranar kufa yadda ka san an yi ruwan sama kowa ya nutsu to shi yasa wani lokaci shugaba mai dan zafi zafi yana da dan daɗi amma in zafin yayi yawa kuma matsala dan kaga wannan zafin yayi yawa ina ma laifin duka da bulali ko da tsarewa da kullewa amma kawai nan da nan ka tafi lahira ai akwai matsala ko ba haka bane to saboda wannan muguntar ta hajjaju shine ake bar tambaya aka ce mu kan wai mut- muna so mu tambayi shugaban nan namu ni kai kana wasa da matanka ba kuwa yace na rantse muku da Allah har sun bantar kumatun su ina yi har rungumar su ina yi saboda tsabar wasa da dariya kun gane magana saboda an ganshi mugu sai aka ga cewa sai ake tunanin cewa ba ma ruwansa da mata shi yace ina ba haka abin yake ba nan ne in na fito na zama zaki a cikin ku amma idan na shiga ciki to ni ma kawai kamar su nake dawowa kawai sai a saje kawai kuma haka ne duk wani wanda yake muku wani abin nan ku je ku same shi da iyalansa ku ga yadda yake karewa duk wanda wanda zai zo ya abu ta hayaniya wai wane ne wane ne wane ne akwai wani shugaba wani abin nan wani sarki matarsa tana masa abin da ta ga dama to wata rana an taro an yi asambili ana jiran sarki ya fito shi kuma yana sama kamar irin gi- ginin gidan sarkin nan ba sarki zai fito ta sama ya leko jama'a sun taru ba to shine sai ya ɗauko ta sai ya ce zo sai ya kawo ta sai ya zo ya ce kalli nan ta leka me yake gani ya ce jama'a ne kawai da fadawa da al'umma da talakawa da manyan mutane ga motoci sun yi fakin ga dawaki ga waye ya ce wa ake jira ta ce kai ake jira ka fita me yasa suke min haka a suna girmama ka ne suna mutunta ka a matsayinka na shugabansu sai ya ce amma sai ke yar kwaya ɗaya kin bi kin zo kin gallabe ni a cikin gidan nan duk garin da yanzu gashi an taru kowa jira na yake ni ne ogan in fito amma ke yar kwaya ɗaya yar figigi da ke amma kin ishe ni ita ce to ai matsalar ita ce yadda su suke ganin ka ba haka ni nake ganin ka ba sai ce a ban gane me yake nufi ba tace in ka isa ka fita musu a yadda kake zuwa min da daddare gurina mu gani idan wannan girman zai bayyana haka ne ban gane ko kuma ku gane ba amma ku gane ban ƙara fashin baki na fata an fahimta ma'ana yadda kake zuwa min in ka isa ka fita musu a haka ai watsewa za a yi da gudu ko kuma a turo fada a ce ku kama sarki sarki ya kunce haka ne ko ba haka ba ta ce to wannan shine dalilin da ya sa ni nake iya maka abin da na ga dama amma su ba za su iya maka ba eh haka ya haka ya ce ka amma wannan da basiran bala'i kike ta fice bani guri shiga cikin gida Allah ya shirye da mu to shine suke tambayar sa ayuda ibul amir yanzu shugaba yakan yi wasa da matansa wannan shugaba namu yadda kake da zafin nan anya kana ma wasa da matanka kuwa yace wallahi har sumbantan su ina yi wa qala hakimun li rajulin ah, qabbala zawja- ah, zaw- ah, zawajihi ko wa qala hakimun li rajulin qabbala eh qabbala zawa- a, za- zawjatihi zawjatihi ya kamata ya zama Mm. wani wani mai hikima ya gaya wa wani mutum wanda yake ce masa qabbil a qabbala zaw- zaw- zawjatuhu wanda ya sumbanci matar shi yace la'ib imra'atika ka dinga wasa da matarka wala taj'al jima'uka laha igtisaban kar ka mai da saduwa da ita kamar fyaɗe yes shine al-igtisab kar ka mai da saduwa da matarka kamar fyaɗe ina ma'anar haka rashin wasa da dariya da, da mula'aba kafin saduwa yana sa mace ta ji kamar kana mata karfa karfa ne ina fata kun fahimci maganar shine yake gaya wa ma, yake gaya masa yake ce masa ka dinga wasa da dariya da mu'amala da kuma wasu abubuwa tsakaninka da matarka kafin lokacin saduwa kafin saduwa kar ka mai da saduwa da ita kamar kana mata fyaɗe kamar kana mata karfa karfa ina fata kun fahimci magana wannan shawarwari ne wallahi ya kamata maza su je su na san suna ji yana da kyau su ji su domin akwai waɗanda suke wa matansu irin wannan mu'amalar mu da muke harkar da'awa yawanci akan zo mana da wannan koke-koken mace su ɗauko mijinta ta zo ta ce to gashi nan malam ga irin yadda yake yi min lokacin da wani abu yake ga tsakaninmu da shi to irin wannan ko ba daidai ba ne saboda na farko dai babu abin da ake bukata na jin daɗin ba za a same shi ba kai ma kanka ba za ka ji daɗin ba balantana ita na biyu akwai yiwuwar a iya samun matsala idan har haka tana kasancewa tsakanin kai da ita kamar yadda likitoci suka tabbatar da cewa mace tana iya samun matsala tattare da ita idan mace- miji yana mata irin wannan na uku kullum kai kenan a cikin kunci da bakin ciki tsakaninka da matarka baka ainihin wato samun walwala da ita ita ba ta samun walwala da kai to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a- a kiyaye Allah ya kiyaye mu baki daya kai tsaye iyyaka wa shakki za'id hankali da yawan shakku akan matarka ko kuma ke ki dinga shakka akan mijinki akwai matar da ɗan motsi kaɗan sai ta muna na zato ɗan jimawa kai kaɗai baka dawo ba sai ta riya cewa ka tafi gurin wata ne ko kuma Allah ya sa gidanku daban-daban ne da ita da ‘yar uwarta sai ta riya cewa ai gurin waccan ka tafi a shakku za'id shakka da zaton banza da wofi wanda ba shi da alheri kwanan nan ne wani kes tsakanin wata mata da mijinta sun saka masa wai karfe bakwai da rabi dot ya dawo gida wallahi tallahi karfe bakwai da rabi dot ya dawo gida na ce wannan wani irin masifa ne na ce wannan ai bala'i ne kun saka wa kanku bala'i kuma shi ma wai ya yadda don haka bakwai da rabi ya ce wallahi a ranar da bakwai da rabi saura minti biyar da ya duba agogo habba da gudu suna tare da shi ya sha'afa ya ɗauki waya ne ya yi wane ne ya ɗauki ɗin mota gudu ya je ya bu- wallahi tallahi da bakinsa yake faɗa mu ya buɗe mota ya shiga ya tada mota ya ɗebo a guje ya taho gurin matashi saboda in ya kuskura bakwai da rabin nan ta cika baya cikin gida to ya- bala'in duniya ya kare a kan shi a ranar wallahi mala akwai matan da suke da wannan da mazajen da suke da wannan saboda haka irin wannan shakka ta banza ko kuma kawai daga ka ga matarka da waya tana waya wallahi to ya gida ya kokari ka ga mutum ya haɗa fuska wai da wa ake wannan karamar muryar ta iya yiwa wani yayanta ne wani babbanta ne wani kawunta ne wani wane ne kuma normal muryarta kenan ba wai ta canza murya ne saboda wata manufa ba haka Allah ya yi ta haka take magana kaga mutum ya ɓata rai yana ta nunkufurci ana ta abun nan wannan ba daidai bane ba daidai bane zargin cewa an bawa wata kaza ki an hana ki duk yana daga cikin fitintunu da yau suka baibaye mata mace ta dinga zarge-zarge an saya wancan kaza ita ba a saya mata ba an ba wancan abu kaza ita ba a bata ba alhalin babu tabbas in an ritsa ta an ce ta kawo hujja karara wallahi tallahi ba ta da ita duk mujarradin zanni ne tsantsar zato ne kawai kuma dama Allah ya ce inna zanna la yughni min alhaqqi shay'an zato baya wadatar da komai na alheri na gaskiya sai dai ya haifar da matsala tsakanin wanda ake wa munanan zato to irin wannan shakka shakkar wayarta text a waya yana shigowa kana kokarin dubawa ko tana kokarin dubawa akwai matan da suke da wannan daga sun ji text a wayar mazajensu yadda kika san wayarta shi yana sauri zai dauka ita ma tana kai hannu in ta riga ta sure bari mu gani munafikin Allah wa ya turo wai sai ta gani wa ya turo ta bude ta karanta in ta gaba abin nan bane shikenan ta bashi amma daga ta ga wani abu wani abokiyar aikinsa ne suke magana ko take tura mar saƙon report na, na ofis ɗinsu amma sai ya haɗa shi faɗa da matar shi wanda asali aiki ne ya haɗa su ofis kuma abin da mata suka gagara ganewa wannan tsiwar fa ba ta sa miji ya dawo ya ƙi miki abin da kike gudu idan kika yi wasa in ya gane kina masa wannan bibiyar to a nan ne ma hankalinsa zai dinga tafiya zuwa ga abin da ba kya so din domin wani za ki samu shi his don kiya harkokinsa kawai yake ke ne kawai ke tamar kallon irin waɗannan abubuwan amma Allah he is normal ba wani abu shi to daga ya ga kin matsa akan me yasa kake magana da wanci me yasa wanci take ma test me yasa kaza kaza kaza me yasa abokin aikin ku kaza kaza in kika matsa da wannan sai ta to wai ni wanta da ta damu cewa wanta tana yawan yi min waya ni me a jikin wancan nan ne ka in da bai taba kare mata kallo ba wallahi sai wata ran ya tsaya ya tsira mata ido ya ce ni me yasa zuciyarsa tana riya masa me yasa matarsa ta damu da ita sai ya tsaya ya kare mata kallo daga nan idan har ya ji akwai wani abu da ya burge hita tare da ita wallahi sai ya fara kula ta din kin ga da babu matsala yanzu ke kika jawo matsalar haka ne ko ba haka ba ke kika jawo faruwar matsalar to irin wannan zace-zacen banza da wannan zarge-zargen banza da wasu mazaje suke wa matansu ko wasu mata suke wa mazajensu yana daga cikin abin da yake haddasa fitina ya kawo abin da ba a yi tsammanin ma zai faru ba saboda haka ku ji tsoron Allah ki kiyaye kawai ki yi wa mijinki mu'amala mai kyau kuma ki masa kyakkyawan zato da kyakkyawar fahimta in wani abu ya bayyana karara wanda kike ganin cewa akwai matsala ko damuwa to ku zauna sai ki masa bayanin cewa gaskiya wani na fahimci ka fara daukar wasu halaye da wasu ɗabi'un da ban yarda da su ba na ga alamun akwai wata alaƙa ta musamman tsakaninka da wanci ki tsaya kuma ki magana ta tsakaninki da Allah sannan kuma ki bahi lokaci ya miki bayani na tsakani da Allah in har ya miki bayani kika fahimci kawai zaton ki ne ba wai faruwa yake ba to ki ji tsoron Allah ki bashi hakuri ku ci gaba da mu'amalar ku amma in kin ki kika dinga faɗin maganganu marasa daɗi to lamarin kuma zai zo ya zamanto miki matsala a cikin harkokin zamantakewar ku Allah yayi dan haka dai malam yake cewa iyaki ko iyaka wa shakku za'id sai ce a la tarshak zaujatika biwabilin min sihami shakki wattihamiha fi iffatiha wa sharafiha yace don Allah karka ainihin wato kuntata ka takura matarka da kibiya ko kuma ka dinga sukanta da kibiyar shakka da tuhuma a cikin abin da ya shafi mutuncinta da kuma abin da ya shafi darajarta kaga wani har yana cewa matarsa ai ya fahimci tana son wane ne maganar da take da wane son shi take yi kalmar da ta fito irin wannan mai zafi ta yi muni cin zarafi ne ga mata ka zarge ta da wannan alhalin ko babu tabbaci akan wannan ko kuma ke ki dinga zargin mijinki cewa duk yanda aka yi wancan nan da kake kaza da ita santa kake ko so kake ka aure ta ko wani abu to gara ma wannan da sauki ki ce san aurenta yake yi akwai wacce za ta zargi cewa mu'amalar banza ne take haɗa ka da matar ba a samu ana samu kuma idan an zo an bi kwakwaf wallahi za a samu babu wannan maganar kawai mu'amala ce yau da gobe ita kuma shaidan ya zo ya kwanta akan zuciyarta sai ya riya mata waɗannan abubuwa din sai ce fa inna shakka za'id yulidu hayatan ta'isa domin ita shakka mai karuwa shakka mummunar shakka tana haifar da rayuwa mai kunci da bala'i an gane magana da kyau ko rayuwa mai muni rayuwa mara daɗi ƙala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu jtanibu kathiran min az-zanni ya ku masu imani ku nisanci da yawa daga cikin menene zato sai ya ce inna ba'd az-zanni ithmun na fata an fahimta inna ba'd az-zanni ismun wani ɓangare na zato ɗin zunubi ne wala ta jassasu kar ku dinga binciken junanku at-tajassus shine cin cin tare abinda bahaushe yake cewa bibiya da cin kafa ma'ana duk wani motsi da mutum yake kina bibiyar sai kin gane motsin me yake in zai fita ina zaka je a'a ban gane ina zan je ba ina namiji da lafiyata wataƙil ma ina da abin hawa mashin ko dan zaƙin yawo ai zan dan hau in zagaya ko ko ba haka bane wataƙil ma da yar mota kuma kina tambaya na zan je yawo zan je na fata an fahimci maganar to wannan ba daidai bane ina zaka je wata ma idan ka faɗa mata ina zaka je ina zaka je ta ce me zaka yi a gurin ta tambayi ina za a je wanda ba ta da haƙƙin sai ta tambaye ka ina za ka je to shikenan ka ba ta amsa zan je guri kaza ne to me za ka yi kuma a gurin wata idan ka faɗa mata ga abin da za ka yi sai ta ce to da suwa za ku yi hakan ma'ana da mata za ku yi hakan ko da maza mun ji ka ka je guri kaza kuma abu kaza za ka karɓo a gurin wa za ka karɓa daga ka ce a gurin hajiya wance sai ta ce to wallahi ba za ka je ba har da rantsuwa ba za ka je ba to wannan yana daga cikin matsala saboda haka mata ku ji tsoron Allah irin waɗannan zarge-zarge da irin waɗannan zace-zace da irin wannan wato rashin yarda da rashin aminci da kuke haddasawa a zukatanku tsakaninku da mazajenku yana haifar muku da kunci wajen zamantakewa wannan aya karanta suratul hujurat aya ta goma sha biyu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace iyyakum wazzan ina jan hankalinku dangane da yawan zato kuna zatawa kanku mummunan abu kina zatawa mijinki ko kina kana zatawa matarka sai ce fa inna dhanna zanna akdhabul hadith domin yana daga cikin mafi ƙaryar zance shine zato imamu muslim ya rawaito hadisin manzo Allah ya ce inna zanna ko kuma fa inna dhanna akdhabul hadith in kana neman mafi ƙaryar zance in ka samu zato to ka gama wa qala hakimun wani mai hikima yace la tukthiri shakka fi imra'atika karka yawatta shakka dangane da matarka an gane ko fayattahimu hannasu bil batil sai mutane su dinga tuhumarta da barna idan mutum ya kullun ya zauna da abokansa ko kawayensa ko abunan dinsa danginsa kullun zai ce kai wallahi wancan nan ni ta cika yawan fita motsi kadan heta ta min za ta je gurin gwaggwata kan tudu in an jima ta ce za ta je gidan inna ta gangare a'a wane ne wannan abin ni yana damuna anya wancan nan bata da wata matsala kuwa sai malam ya ce idan ka cika haka to za a wayi gari za a wayi gari mutanen da kake gayawa haka za su dinga tuhumar matarka cewa ko ba mutuniyar arziki ba ce saboda dama kai ne ka fi cancanta ka kyautata mata zato ko to sai zama kai ma kana zarginta da matsaloli to shikenan sai mutane su dinga daukar cewa ita din nan ba mutuniyar kirki bane domin mijinta ma bai yarda da ita ba to haka ke ma in kina yi wa yi wa mijinki mummunan zato cewa yana kaza yana aikata kaza yawan fita da yake dadewa da yake hai karfe sha ɗaya na dare yake dawowa ina yake zama suwa yake hulɗa da su duk waɗanda ke gayawa cikin ƙawayenki sai su dinga zaton cewa mijinkin nan mutumin banza ne yana hulɗa da wasu matan banza me ya dalili saboda a matsayinki na matarsa ke ya kamata ki fi kowa kyautata mar zato haka ne ko ba haka ba to amma sai ka game sai ga cewa babu wannan yanzu ku ga ta inda za ku gane ku kuna da bambanci wajen mu'amala wallahi akwai matar da za ta iya yin wata guda bata ga mijinta ba kuma wallahi tallahi ba ta masa mummunan zato wata guda wallahi don, don akwai mazajen da aiki yana kai su wani gari matansu suna wani gari haka ne ko ba haka ba sai ƙarshen wata zai ɗauko hutun juma'a asabar lahadi ya zo ya gama ta shi sannan ranar monday da sassafe ya koma ko ran lahadi da sassafe ya koma ya wayi gari a garin monday ya tafi ofis amma wallahi zaki samu ba wata matsala akwai wani bawan allah da ya kai min ziyara abin ya burge ni baya zama kullun yau yana gurin aiki gobe yana gurin aiki yace ai malam wani arrangement muka yi da matana su biyu ne matan shi yace duk zuwan da zan yi ɗaya ta yadda in ɗauke ta in tafi da ita in muka gama kwanakin da za mu zan zo ganin gida sai in taho da ita in ajiye ta sai in ɗauki wannan mu tafi kuma haka muke yi yace la ni lafiya ba ni da matsalar komai ɗayan kuma akwai wani shi kuma yace mun yana da mata biyu ɗayar tana gurin da yake aiki ɗaya kuma tana garin nan wacce take gurin da yake aiki suna tare wanda kuma take garin nan sai a wukin a ƙarshen wata yake zuwa ya ganta kuma dukkansu sun yarda ita wannan da sai ƙarshen wata ake zuwa mata ta yarda ba matsala ta ce yanayi ne ya haifar mana da haka in na ce dole sai an juya an min abin da nake so kai za mu jefa ka cikin kunci a gurin aikinka a da yawa daga cikin mata ba sa kallon tarkar da ke kan mazajensu da irin faman da mazajen suke wajen yadda asirinsu zai rufu gaba ɗaya da su da 'ya'yansu kawai idan suna da wata damuwa ta cewa ba a musu kaza to ko da za ka rasa aikinka haka ne ko za a kore ka a ofis ko da kasuwancinka zai rushe ko da za ka daina zuwa kasuwar ƙauye in dai bukata ta za ta biya to ka bar zuwa kasuwar ka zo ka biya mata bukata wanda kuma wannan mummunan tunani ne domin wannan mijin naki wanda shine rufin asirinki yau idan aka wayi gari matsala ta same shi a cikin aikinsa ko a cikin harkarsa don Allah wa matsala ta samu ke ta samu da ke da suwa da 'ya'yan da kuka haifa to don me yasa ba za ki taimaka masa wajen asirinsa ya rufu naku ya rufu ga baki ɗaya da ke da 'ya'yan ba to wannan yana daga cikin matsalar da yau mata suka tsinci kai a ciki suke ta jefa kansu cikin masifu da bala'o'i wata ma har ta kai matakin mijin ya sake ta saboda ta ƙi ta kwantar da hankalinta ta ƙi ta nutsu wannan yana daga cikin masifin da yau mata suka tsinci kai a ciki dole ne ku zamto masu haƙuri ku zamto masu nutsuwa ku zamto masu mai da hankali idan kika rasa abu idan kika samu abu kaso 35 zuwa 40 a gurin mijinki to ki yi haƙuri da shi kar ki matsa sai kin samu kaso 55 zuwa 60 zuwa 70 akwai matar da mijinta matafiyi ne na mota amma ta yadda da shi kuma shi ma ya yarda da ita duk wata dama ta addini da rayuwa ya bata ita ma kuma ta haƙura ta sakawa kanta nutsuwa cewa yana ainihin wato kiyaye mutuncinta duk inda ya tsinci kansa to babu abin da ya kai wannan daɗi amma wallahi duk mata da ta sawa kanta yawan tunanin banza da yawan zarge-zargen banza wallahi tallahi za ta zo ta yi asarar duniya kuma in ta wasa za ta hada da ta lahira zalika huwa kuma huwa huwal khusranul mubin haka Allah ya ce wannan kuma ita ce asara mabayyaniya saboda haka ku ji tsoron Allah ku dinga ɗaukar darasi a gurin matan kirki domin matsalar ku ita ce ba kwa koyi da matan arziki sai matan banza idan aka haɗu yanzu ƙawance tsakanin matar arziki da matar banza wa kuke tsammanin za ta bi wata ku bani amsa idan an haɗa ƙawance tsakanin matar banza da ta arziki wa kuke tsammanin za ta rinjayi wata ta banzan ne za ta rinjayi ta arzikin galibi abin da ke faruwa kenan galibi abin da ke faruwa kenan maimakon ke da halinki na kirki ki jawo waccar ta dawo kan tafarkinki amma in aka yi wasa she ita za ta jaki idan wannan za ta zo tana baki shawaran ki bi mijinki ki zauna lafiya ki dinga haƙuri da miji duk abin da kika rasa ki yi haƙuri kar ki daga hankalinki sai ki dinga jin cewa ta tsane ki ne ba ta kaunar ki wata za ki dinga ɗaukar shawara ta wanda za ta zo ta ce ki ci uban shi wallahi ya isa waye ne shi a ni wallah ba a mun haka a cikin gidan miji ni taka mijina nake wallahi ya saka na abu na ki kuma in zauna lafiya sai me kuma sai ki dinga Allah wance eh wallah ban hannu sai ku sha hannu haka kuna tafawa saboda kin samu irin wacce kike bukata wannan shine matsalar ku wannan shine matsalar ku duk wacce za ta zo miki da nasiha da sawara da zaman lafiya ba ita take saurare ba wanda za ta zo miki da munanan shawarwari kina ganin cewa ta ci biki ta iya za ki kwaikwayi halaye na banza a gurinta ita ce abokiyar zaman ciki shawarar ki abokiyar tattaunawar ki Allah ya ba ku lafiya ya sauwake muku wannan masifa tare da mu baki daya shine yake cewa a menene wa qala hakimun la tuksiru shakka fi imra'atika fayattahimu hannasu bil batil karka yawaita shakka akan matarka sai ya zama mutane suna tuhumarta da mabarnaciya ce ita an gane ko wa tazawwaja arabiyun imra'atun wani balaraban ƙauye ya auri wata mata fakana idza rahila biha min makanin li akhar rabata ainuha min kasrati shakkihi wa ghairatihi to kin ji wani tazawwaja arabiyun imra'a wani balarabe ya auri wata mata fakana sai ya kasance idza rahila biha min makanin li akhar idan zai tafi zai fita anguwa da ita rabata ainuha ainaiha sai ya ɗaure idanunta ya sa hankacin ko kyalle sai ya ɗaure idanunta ta baya min kasrati shakkihi saboda yawan shakka da yake tana kallon mazaje in za fita da ita saboda wai kar ta kalli mazaje sai ya sa hankacin sai ya daura idan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh sai ta zama makahuwa shi ne zai mata jagora kula rami daga kafar ki da kyau ki tsallaka da idan ka amai da kai makaho yawan shakka kun gane maganar da kyau ko saboda tsabar wai ba ta so ya kalli me baya so ta kalli wasu mazaji haka an samu wani shi ma irin wannan an samu wani irin wannan ya shigo cikin gida sai sa matarsa ta yi bako ita kuma ta yi ta kiran waye shi ta gaya mishi cewa wane ya zo bai ga kiran bane ko ya ne Allahu a'lamu har ya dawo gida sai zo sai same shi suna tattaunawa yana zuwa kawai sai ya ci kwalashi tana so ta mar bayani sai gaura mishi mari pau ashe wani yayansu ne wanda shi waya suke da shi yana wani gari har aka yi auren bai zo garin ba kuma shi bai san shi ba da ya zo sai ce kafin ya tafi bare zo ya kai shi da kanwashi yayanta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya zo ya tsinke shi da mari a gabanta sannan ya hau huci daga baya ta masa bayanin cewa fa yayana ne wane ne fa wanda kuke waya da shi dan Allah ba a yi abin kunya ba jama'a ma rabi ta sai ya rama gaskiya ne kwamanda wallahi tallahi to saboda haka wallahi dole ne mu sassauto fa mu maza mu sassauto ku mata ku sassauto don kowa yana da wannan matsalar ta kowane bangare ana samun wannan matsalar to dole ne kowa ya sassauto wa uwan shi abinda shari'a ta ce shine babu laifi matarka ta yi mu'amala da waɗanda suke ba muharramanta ba ne an gane magana da kyau ko amma mu'amalar tana da limit tana da limit ma'ana kada ta bari duk wani abun da zai bayyana tsaraicinta ko kuma kalmomi ko yanayi da zai bayyana wani abu na jikinta ko na yanayinta wanda zai sa wani ya sha'awarta kar ta yadda yasa Allah ya ce fala takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kar ku dinga gwalangwatsu cikin magana in za ki magana da wanda kika san a musulunci ya halatta mijin ke sake ki shi ya aure ki to kai bai kamata ki dinga zaƙin murya ba duk wani abin da zai sa shi ya ji wani abu a ransa tattare da ke ki kokarin avoiding ki kokarin kaucewa wannan in za ki kiyaye wannan ba wanda aka hana ki hulɗa da shi magana ce wane ne ba wanda ya hana amma matsalar da take faruwa shine wannan amincin ne mazaje ba su da hi akan matansu wannan yasa wasu ke gaske saka dokoki masu tsanani dangane da mu'amala da matansu da suke da wasu wannan amincin ne wasu matan ba su da hi akan mazajensu cewa idan sun bar su mu'amala da kowa to za su samu matsala don haka suka sa wa kansu kunci da bakin ciki amma wallahi inda a ce za a tsaya a yi wa juna uzuri a fahimci juna da kyau kin fahimci mijinki nan mutumin kirki ne eh bawan Allah ne eh yana da ɗabi'u masu kyau eh yana da halaye mai kyau eh ba kya zargin sa da mu'amalar banza da matan banza eh to ki ji tsoron Allah ki cire duk wani tunani a ranki ki rabu da shi amma idan ya zamanto dama kina zargin sa to wannan kuma ko da bai hulɗa da wata ba a idanki to kin san dama akwai matsala wannan kuma wani abu ne daban amma kina da kyakkyawan zato a kansa eh to babu ruwanki da harkarsa da yake da wasu kai ma kana da kyakkyawan zato kan matarka eh to babu ruwanka da sa ido mai tsanani akan matarka dangane da mu'amalarsa da wasu kowa kuma sai ya ji tsoron Allah domin wani yakan yi amfani da yardar da aka yi masa sai kuma ya ci amanar abokin zaman shi tana faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa saboda mijinki ya yarda da ke ya amince da ke duk inda kika tambaya anguwa sai ya ce je ki baya bi ba ruwansa wata raman baya gari ya ce karɓi naira dubu ɗaya a gurin wance ki je ki ba matsala za ki je asibiti ya ba ki dama ki je za ki je gidan ƙawar ki barkatu ya ba ki dama sai kika ga a ai ya yarda da ke ya amince da ke sai kika yi amfani da wannan damar kitka ci amana shi wallahi tallahi za ki sha azaba a gurin Allah wallahi ta amintu da kai ta yarda da kai ta ganka da wance bata damu ba ta ji kuna waya da wance ba ta damu ba ta ga kuna hulɗa da wance ba ta damu ba duk wannan matan ofis matan gurin aiki za ka yi tafiya kai wata ɗaya wata biyu baka dawo ba ba ruwanta sai kai amfani da matarka ta yadda da kai sai kai amfani da wannan damar sai kai ci amanarta a gurin wasu mata wallahi tallahi za ka yi jawabi gaban Allah saboda haka kowa ya ji tsoron Allah ya mu'amalanci ɗan uwansa mu'amala mai kyau ya kuma kiyaye doka da mutuncin ɗan uwan shi to muka yi haka wallahi zama zai daɗi domin cikin bibiya da kuma cin kafa da cin tare da kwakwafi akwai sakawa kai damuwa ke kenan kullum a cikin zulumi ke kenan kullum a cikin tunani ke kenan kullum a cikin zarge-zarge kin ga kin sakawa kanki damuwa haka kai ma in ka sawa kanka to amma idan kowa ya ji tsoron Allah ya kiyaye mutuncin dan uwansa sai mu zauna lafiya kuma sannan hakan bai haifar mana da matsala a cikin mu'amalar mu ba an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa kana rajulun fi ihdal madaini kathiru shakki wal ghaira ga kissar da zamu rufe karatun mu ne yau da ita akwai wani mutum shi kuma a ɗaya daga cikin manya manyan garuruwa shi ma yana da yawan shakka yana da yawan kishi wa kana kullama kharaja min baitihi aghlaqahu ala imra'atihi wa auladihi saboda tsabar kishi idan zai fita sai ya sa kwado ai duk kishin ku kai wasu mazajen ba billahi lazi bari mu faɗa muku duk zafin kishinki yanzu mu kaddara cewa yadda Allah ya shar'anta mata guda hudu su zauna da miji ɗaya sai aka ce a yi akasin haka mazaje hudu su zauna da mace ɗaya me zai faru a ku ban amsa da kanku kashe-kashe za a yi wallahi mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi haka ne ko ba haka ba duk wanda ya fi ƙarfi a cikinsu to shine da matar haka ne ko ba haka ba to shi yasa in ai Allah ya san mu ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya san abin da ya halitta dan haka sai bai kaddara namiji daya ma'ana mace daya ta zauna da mata maza hudu ba sai Allah bai yi wannan ba saboda idan aka yi haka to wallahi da yanzu duniyar nan ba yanzu haka da muna cikin masallacin nan mu kaddara cewa akwai wanda matar mu ɗaya da shi wallahi muna tara a nan muna karatu da kowa zai zo nan ya rufe ni da duka wallahi Allah ce na ji jiya kaje na je an ban labari ba na ce makar ka kara kula wannan matar ba to ba malam albari bane kai kowa ya kai wallahi zan gaggaura ba mari a gaban ku wallahi za a ci mutunci na ana saboda matar mu ɗaya da shi ko ba haka bane a gani to amma sai Allah ya ce a'a mata hudu namiji daya to a haka ma kun ga yadda ake karewa da kyar ake gamawa haka ne ko ba haka ba to wani mutum shine yana da irin wannan kishin to idan zai fita kawai sai ya sa kwado sai ya kulle gidan saboda tsabar zafin kishi kar ma wani bako ko bakuwa ta shiga musamman ma a irin wannan zamunna namu wanda idan kana ganin kar mace ne kar namiji ne ya shiga cikin gidanka da a samu matsala to yanzu an waye gari matan ma an sun shiga matsala ake samu tunda akwai yan lesbian ko mace za ta shigo da niƙabi da hijabi da wane ne mutune arziki ina kwana ya yara to sannu shikenan kun gama gaisawa kai ka fita to hajiya eh to ni na shiga to shikenan to wancan gaida gida ko to madalla za su ji ka fita shikenan baka sani ba wallahi gurin matarka ta zo kana fita sai su higa daki su kulla kofa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bala'i ya samu duniya wallahi Allah ya kiyaye Allah ya sauwage shine yake cewa sai ya kulle a bil qufl da kwado wa hatafaza li nafsihi bil mifta sannan sai ya sanya kidin a aljihun shi wa zata yawmin kharaja min al baiti to wata rana ya fita daga cikin gidan ba'da an aglaqahu ka'adatihi kamar yadda al'adarsa ta saba sai ya kulle gidan fashta'alan naru fil bait kawai sai gobara ta tashi a cikin gidan ya kulle su ya sa kwaki din a aljihu ya fita abin shi walam tastati al mar'atu wa auladuha al khuruja mata ta yi iyakacin kokari ta balla kofa ta fita da ita da ƴaƴanta a biya gagara walam yastati ahadun ad-dukhula ilaihim ta waje kuma aka sasa wanda zai iya buɗe gidan ya ɓalla gurin ya shigo ya cece su li in qadhihim hatta akalat humun naru har sanda wuta ta cinye su gaba ɗaya suka kone me ya haifar da wannan zafin kishi shi yasa wata mata za a raka yatta gidan miji sai ta mata nasiha ta ce iyaki wal ghira ina jan kunnen ki dangane da zafin kishi fa innahu miftahu talaqi domin in kina neman kwado ki din saki to ki samu zafin kishi duk matar da ta sawa kanta zafin kishi wallahi tallahi ta jira ranar fitanta a gidan miji wannan ko tantama ba na yi saboda haka ku yi hankali zafin kishi yana sa mata ta babban kawa mijinta maganganun da zai zai sai ya koma ga Allah ba zai manta da su ba har ya koma ga Allah ai a nan na baku labari akwai matar da ta kashe mijinta da zafin maganganu saboda zafin kishi in kishin ta ya tashi sai ta ga aikin banza ba nan kai kaza kai kaza kai kaza ba lokacin auren mu ma an yi kaza an yi kaza wancan ma an ce ma ai ka taba yin kaza ka taba ta dinga gaya masa bakaken maganganu kullun idan ya zo tana faɗa masa sai ya dinga kuka yana cewa wancan ki daina gaya min irin waɗannan maganganu duk abin da yake ga tsakanin da ke ki daina faɗa min irin waɗannan maganganu ba daidai bane wallahi wata rana sai ta faɗi na ƙarshe kuma wannan mutumin da nake baku labari fa na san shi ya san ni ba wai labari aka ban ba na san shi na san yadda abin ya faru na san matar wata rana kawai sai ta yi na ƙarshe irin wannan ta haɗa su zafin kihin ta ya tashi ba kaza kaza kaza ba ba an yi kaza an yi kaza ba yana cewa wance ki daina wance ki daina wance ki daina kawai sai kamar shakuwa hakan nan kawai sai ya faɗi ta baya wallahi kafin a je asibiti ya mutu ta kashe shi ta kashe shi saboda haka baƙaƙen maganganu ba wanda bai iya ba ta bakin na mala albani ne iskanci fa babu makarantar da ake koyarsa ko ba haka bane iskanci da shegantaka ba ba karatu ne sai ka zo littafi malamai sun koya ma amma shegantaka da iskanci ba a koyan shi jama'a yanzu nan sai in sa fosan kaf murda ta ta baya in kawo sarka in saka a wuyan uwa dan kuikuyo haka ne ko ba haka ba shikenan na yi rijista da iskanci wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba ba wanda ba a zuwa makaranta koyansa sai ka rikide yanzu nan saboda aka karki ga kina gaya wa mijinki bakaƙen maganganu kina yin abin da kika ga dama yana barin ki wai dan yana tsoron ki wallahi in ya juyo miki wallahi ba za ki share ba ba za ki share ba Allah ya shirye da mu jama'a lokaci yayi an nuna mun tayin a za mu dakata a nan sai sati mai zuwa in Allah ya yarda za mu tashi menene za mu tashi ij'al hiwarika azban safiyan hira tsakanin mata da miji za ku zo ku ji wata kissa da dukkan ku ta ba ku dariya insha Allahu ta'ala akwai wata kissa a wannan babi mai ban kai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh